أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين سيدنا ونبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين وآله الطيبين الطاهرين والصحابة الأكرمين والتابعين تابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله kuma barkamu da haduwa a wannan lokaci mai albarka wanda muke gabatar da karatun littafin riyadu salihin min kalamin sayyidul mursalin sallallahu alaihi wa sallam wannan shi ne zamanmu na goma sha tara a cikin karatun wannan lissafin a bana kuma yau muna sha takwas ga watan ramadan shekara ta dubu da ɗari hudu da arba'in da biyu bayan shirin shugaba alaihi salatu wasalam wanda ya da a talatin ga watan afrilu shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya miladiya muna cikin kitabul fada'il cikin babu fadil qira'atul qur'an babin da zai magana kan falalar karanta alqur'ani ana bi kuma mata radiyallahu anhu qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيئا لأصحابه رواه مسلم وأنا حديث إن أيسر عند قاع السنة لكافه وأن قد أبو أمامة الباهلي رضي الله عنه يجي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حقيقة أنا أجمع ذلك الله سيادة رسول الله ثبت عبري جنة سوا اقرأوا القرآن وقرأت على القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شيئا لأصحابه ومن سوى أشياء القرآن جيزو أرانا القيامة yana mai ceto gama abokan sa gama abokan karanta shi masu aiki wannan wasu wani hadisi akwai wato umarni da yin tilawar alkur'ani da kuma takararsa yau da kullum wasu wace alkur'ani zai yi ceto gaba abokansa masu karanta shi masu kuma aiki masu riko da shiryarwarsa masu tsayawa bisa babbar umarninsa da kuma barin abubuwan da alƙur'ani ya hana وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا يخدمه سورة البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما رواه مسلم وانا حديث عن أسر رسول الله نواس عن سمعان الله يبتشي يتي لازم أن الله كنا نعمل الله سبحانه بريكنا سوا يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله لا أزو القرآن أرانا القرآن أرانا القيامة عندما أبو سلطة الذين كانوا يعملون به في الدنيا waɗanda suka kasance suna aiki da alƙur'ani a duniya ba wai kowanne daga cikin masu karanta alƙur'ani ba a'a iya masu aiki da alƙur'anin a nan duniya da za a zo da su a ranar alƙiyama tare da alƙur'ani da su dubu huru suratul baqara wa al imran suratul baqara da kuma al imran su ne za su gabaci sauran surorin da hajjar yan sahihi ma suna neman ceto gama abokan rawahu muslim yawa muslim ne rawaito shi wani hadisi akwai faɗin falalar waɗanda suka haddace suratul baqara da suratul ali imran da kuma suke aiki da waɗannan surorin wanda suke ji suke bin dokokin da surorin suka zo da shi ko su kiyayewa hana-hanan da abubuwan da aka hana a cikin waɗannan surorin وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه رواه البخاري wani hadisi an karɓar shi daga kullum Usman dan Affan wato Abu Abdullah cikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa kana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da za ana kira da wasu Allah su bata gari su yaki khairukum mafi alkhairin cikin ku man ta'allama alqur'ani shine wanda ya koyi karatun alqur'ani wa allamahu sannan ya koyar da shi rawahu al-bukhari bukhari ne ya karanta da wannan hadisi bukhari ne bukhari ne ya rawaito hadisin wani hadisi yana karanta da ruwa da girman falalar wa'anda su haɗa da alƙur'ani kuma su aiki ciki sannan su koya wa mutane karatun alƙur'ani ana wata wasu sarki ya ce بل هو آية بينات في صدور الذين أوتوا العلم ورد cewa في القرآن ayoyi ne bayyanannu a cikin zukatan waɗannan da aka ba wa ilimi sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wani kuma ya ce man qara al-qur'ana faqad faqad istadraja nubuwa bayna zambayi bayna annahu la yuha ilayhi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya haddace al-qur'ani ga ina wannan yayi ya ci da wato annab yana dauke ne da annabci a tsakanin kirjinsa sai dai shi ba a yi ba a yi wahayi gare shi hakika nan ne ko idan dai tunani alqur'ani shine mafi bikin zance saboda wannan ne nan to duk wanda ya haddace alqur'ani ya zanto mafi biki a cikin mutane yasa yana babu wani wanda zai daidai da mahaddacin alqur'ani saboda alqur'ani babu abin da zai daidai da shi yasa ake riskar da alkur'ani da daraja irin ta annabawa sai dai shi a alkur'ani amma da kan alkur'ani shi da ana riskar da daraja irin ta annabawa amma shi ba annabi bane ko ba a yi wahayi gari sai dai za a riskar da shi zuwa ga darajar siddiqai matukar ya tsaya da haƙoƙin alkur'ani wanda ya kiyaye haƙoƙin Allah da kuma haƙoƙin bayan Allah عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقرأ القرآن وهو ظاهر به مع كثرة الكلام البررة والذي يقرأ القرآن ويتأثر فيه وهو عليه شاق له أجران ومحمد عليه وانا حديث عن كالقوس لبنا أنا عائشة يدر على رسالة جريدة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذا الله إرادة منتم أن رسالة جريدة ياتي الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به wannan da ke karanta alkur'ani alhali shi wato ya zama mahirin alkur'ani ya haddace shi ya iya karanta shi daidai ya iya rubuta shi daidai shi ne mahir to a ranar alkiyama ma'a safar kiramin barara yana tare da wato mala'iku waɗanda suke masufarta manya-manyan masu jin Allah manya-manyan mala'iku malamai suka ce alkiramin barara ɗin nan su ne mala'iku Imam Bukhari ya ce waɗannan sun aikin su ne wato marakun waɗanda idan idan wato waye su saka annabawan Allah suna kula da wannan wahayi da kuma isar da shi sannan annabi sallallahu alaihi wasallam yake wanda ya karanta alqur'ana wa yata'atta'u fihi wannan ne ke karanta alqur'ani kuma wato yana son ya wajen karanta shi ko alai ta wato alqur'ani yana masa wahalar karantawa da wa ajra'in to wannan yana da lada ninki yana da lada ji a wani hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له ما كبرت من كرام البررة misalin wannan da ke karanta alkur'ani a hannun shi mahaddaci ne na alkur'ani da shi ne kamar misalin a kafarfin kiramin barara manyan manyan mala'iku ke na nan wannan zai ya tsara'uhu wani ya ta'a hadahu wani alai sadidin wani ajirari wannan kuma da ke karanta shi a mutum zai ya tsara'u misalin misalin wannan wanda ke karanta shi wato wani ya ta'a hadahu bai na kokarin wato kula da alkur'ani yana kokarin haddace shi هو عليه شديد أرالي القرآن ينا وحنا بريد ولو أجران ينا دا لا دا ينا لا دا جيد ranar wannan a kiranin barara din ibn kafir yake su ne wajen mala'ikun da a halittar su su manya ne a halittar su kuma suna da kyawu kuma ma'aikata ne sannan kuma halayen su da ayyukan su masu yin Allah ne sanan nan tsarkakin tsarkakakun halaye ne kuma cikar cika ne a halin da ɗabi'ar to daga nan ne malamai sun ya kamata zama a dukkan alƙur'ani da kasance a cikin dukkan ayyukansa da zantukansa da zanto mai tsayawa kan gaskiya da kuma shirya ابي وعن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن الذي يقرا القران مثل وترجع ريحها طيب وطعمها طيب ومثل المؤمن الذي لا يقرا القران ومثل التمره لا ريح لها و- و- وطعمها حلو ومثل المنافق الذي يقرا القران ومثل الريحانه ريحها طيب وطعمها مر ومثل المنافق الذي يقرا القران كمثل الحنزله ليس لها ريح وطعمها مر وانا حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم ابو موسى الاشعري تخلى بصفه الشريف يأتي مثل المؤمن الذي يقرا القران مثال المؤمن الذي قرأ القران يأتي مثل الافرجه مثل مثال الجوار الافرجه ولي اي تاكيد لا انا كلا رباري وما طيب tana da daddaɗin ƙarfi wa ɗamu ha ɗayi haka nan ɗanɗananta ma a baki yana da ƙamshi yana da ƙamshi a hanci sannan kuma ɗanɗananta yana da daɗi shine misalin mumini da karanta alƙur'ani wa masalin muminin da la ya ƙarawar alƙur'ani misalin muminin da baya karanta alƙur'ani da masalin tamra kamar misalin dabino ne lari halha dabino baya da ƙamshi wa ɗamu ha hulun alhari kuma ɗanɗanansa mai zaƙi ne ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثال منافق يكون ولد يقرأ القرآن كمثل الريحانة كما مثال وفي الريحانة لشيء كمر وفي تقوية ريحها طيب وارنتا من ذاته وطعمها مر أرهالكما وفي قلقلنك من ذاته ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن misalin munafiki kuma da shigar da alkur'ani kamar sirrin hanzala kamar misalin hanzala ne in suna harihun wa qamuha mur ba ta da wani wari na ta kanta amma kuma ɗanɗananta mai ɗaki ne mutum kuma alai hadisi ne da aka da aka haɗa kansa wato ya kamanta makarantar alkur'ani mumini da usulujja saboda abin da ke tattare da ita na daga wato magunguna da ke cikinta da kuma kyakkyawan siffarta da kuma ɗanɗananta mai zaki wato shi mumini idan ya kasance na karanta alƙur'ani ga daɗinsa na imaninsa ga kuma hamsin karatun alƙur'ani da yake shi kuma mumini a wato mumini da ba a karanta alƙur'ani wato zaƙin imaninsa yana nan sai dai kuma ba ya kamshi saboda rashin karatun alƙur'ani da yake shi kuma munafikin da ke karanta alƙur'ani wanda ya zama ga daɗin karatun alƙur'ani amma kuma sai dai bai da imani don haka shi sa yake daji ya sami ka a rarrafi وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين وأنا حديث عن كان أوفي وسيدنا عمر بن الخطاب يدل على الكتاب الجريف أنا شواء إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما hakika Allah yana daga wasu mutane yana daga darajar wasu mutane da wannan littafin wato alqur'ani Allah yana daga darajar wasu mutane da albarkar alqur'ani wa yadau bi hadihi akhari wasu kuma Allah yana sauke darajojin suna zaman cewa ba komai ba saboda alqur'ani dan sai wulakanta su kenan ko ba su yi aiki da shi ba misalin abin shi ne ma'ana wanda yake aiki da alqur'ani to Allah zai daga darajarsa a duniya da lahira wanda kuma ya wulaƙanta wato hudud na alƙur'ani wato ya wulaƙanta dokokin alƙur'ani ba ya aiki da shi to Allah zai wulaƙanta shi tun a nan duniya ko da ya kasance ko mai girma ne Allah zai sauke darajar ta ba zai wanzu akan wannan darajar ba wanzu na kuma an bi can lahira to a nan zai gane kuskura وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حسد الا في اثنتين رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار ورجل آتاه الله مالا وهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار متفق عليه الآن القرآن وزعنا صلى الله عليه وسلم أشون حديث من عقل هو تتعين سنة أبناء عمر سواء la hasu da illa sufratin wato babu jibda shi cikin abu biyu wato babu wani wanda za ka kai da wata baiwa ka rika fatan ina ma kai ina ma kai ma ka samu irin naki in ban da mutum na farko shi ne rajulun atahu Allahu alquran mutumin da Allah ya ba shi alqurani ya haddace shi wa wa yaqumu bi ana alayhi wa ana anhar ya kasance yana tsayuwa da wannan alkur'ani a cikin lokutan dare da kuma lokutan rana wato zai wuni zai wuni yana karanta alkur'ani da rana da dare kuma zai kwana yana yin sallah da wannan alkur'ani wannan in ka ji yana haka sai kai fata a gun Allah cewa kai ma Allah ya zaka irin wannan bayani wa rajulun atahu Allahu malan nabi shine mutumin da Allah ya ba shi dukiya mai yawa wa huwa yunfiqu ana alayhi wa ana annaha ya kasance yana ciyar da wannan dukiyar a lokutan dare da kuma rana yana koyaushe in wani abu na addini ya taso ko dare ko rana aka nemi yi zai amma ba nemi yi ba in yi sallah ba to ne zai wannan shi waɗannan guda biyu da kan kowanne za ka iya yin fata kuma Allah ya sa ka zama irin shi alhafin ibn hajar ya ce abinda ake nufi da kaiwa zarare da ranaku da alkur'ani shine mutum ya zama yana aiki da alkur'ani sannan kuma yana yana yin tilawa kuma yana aiki da shi na kuma yin biyayya gare shi a cikin wani hadisi kuma na imamu ahmad dan hanbali ta hanyar al'amunan sanani cewa ya rasu an fata wallahu alkur'an mutum da Allah ya wace alkur'ani kuma ya komi ana allai wa ana nahar wa yattabi'u ma fihi irin shi yana daiwa da alƙur'ani nan dare da rana sannan kuma yana bin abin da alƙur'ani ya zo da shi وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال كان رجل يقرا سوره الكافي وعنده فرس مربوط بشقلين فتكشفته سحابة فجعلت تدنو وجعل فرسه ينفر منها فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له وقال تلك السكينة تنزلت في القرآن متفق عليه الشتن الشتن في السين الغوزمة وقائر مهملة الحمد وانا حديث عن ابن عمر سيرنا على براء بن عازب وكان انا ارتبط بريد بيتي كان رجل يقرا سوره الكهف وانا في هذا الجنه قرات سوره الكهف وعنده فرس marbutun bisa alayi a kusa da mutumin kuma akwai wani doki wanda aka aure shi da igiyoyi guda biyu wanda bai karfi sahaba to sai ga wani girgije ya ya nufi ya nufi saman gidan wannan mutum fa da ana tabnu sai girgije ya kasance yana matsowa yana matsowa wa da ala farsu yantiru na sai dokin wannan mutum ya kasance yana gujewa wannan girgije falamma asba yayin da wannan mutum ya waye gari akan nabi sallallahu alaihi wasallam fa kan zalika lahu sai ji wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya masa ga abin da ya faru fa qala bi annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa suka sake ta ai wannan nutsuwa ce wato mala'iku ne da nazarat lil qur'an sai ya sauko saboda su ji wannan sautin na alqur'ani saboda jin saboda sauraron sautin alqur'ani mala'iku suke saukowa yasa su kuma wannan doki yana ganin mala'iku kallon su da yake ke sa yake yake kokarin guduwa الإمام النووي في abinda ake nufi da sikina din nan shine ba a kan magana dai akan abin shi wasu halittu ne da Allah ya halitte su wato akwai nutsuwa a cikin da kuma rahama tare da su kuma akwai mala'iku wa alibi da masudin radiyallahu anhu qal qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasana wa hasana bi ashri amsalha la aqulu alif lam mim harfun ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وانا حديث امام الترمذي ne ruwa shi ta hanyar da na Abdullahi da Masud kuma ya ce hadisi ne ingantacce ko mai kyakkyawar islam ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa man qara'a harfan min kitabillah wanda ya karanta harafi ɗaya daga littafin Allah falahu hasanatu to wannan yana da hasana guda ɗaya wato yana da lada guda wala ta wata ga cikin alƙali a kowace hasana guda ɗaya ana ba da lada ninki goma la aqul alif lam mim harfun ba wai yake ba wai ina nufin cewa alif lam mim shi ne harfi harfi ba a'a walakin alifun harfun sai dai cewa alifi harfi harfi ne wa lamun harfun lamun ma harfi ne wa mimun harfun haka nan mimun ma harfun wato idan mutum ya ce alif lam mim ذلك الكتاب لا ريب فيه على جماعة مثل لا دافع ولن يوم عدد الحرفة akan kowane harafi guda mutum yana da lada goma idan idan mutum ya ce bismillahir rahmanir rahim akwai harfa harfa guda goma sha tara a cikin wannan bismillar saboda haka Allah zai ba mutum lada ɗari da sittin kenan akan kowane harafi lada goma wannan hadisi yana karantar da mu lalle cewa kowane mai karanta alqur'ani yana samun lada goma akan kowane harafi wannan wato kowanne mai karatu kenan amma wanda ya kasance ya haddasa alqur'ani yana iya karanta shi da tajwidin sa to an ce shi kuma lada ashirin Allah zai ba shi kamar yadda yazo a cikin riwayar riwayar Imam Bayhaqi kuma ne ta hanyar Abdullah dan Umar man qara alqur'ana fa araba fi qira'atihi kana lahu bi kulli harfin minhu 20 hasana wato duk wanda ya karanta alqur'ani kuma yake karanta kamar yadda Larabawa ke karantawa to da tajwidin sa kenan wannan yana da lada ashirin a kan kowane harafi guda kamar qara'a bi ghairi ikrabin wanda kuma ya karanta shi ba tare da tajwidin sa ba ba tare da kula da ka'idodin larabci don karanta shi ba tsara da wani kula da ajru hasanat wannan yana da lada goma a kan kowane harafi guda wannan shine bambanci tsakanin masu karanta alqur'ani da tajwidi da kuma waɗanda ba sa karantawa da tajwidi wato ninkin lada ne وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الذي ليس في جوفه شيء من القران كالبيت الخريف وانا حديث ابو الحسن سيدنا عبد الله بن عباس بن على بن البريد يكتب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل ارادة مصر على سبتها بريد ياتي ان الذي ليس في جوفه شيء من القران yace hakika wannan wanda babu komai na alqur'ani a cikin cikin sa wato bai haddace komai ba da cikin alqur'ani a cikin cikin sa yace kalbaitul karibi to misali kamar kufayi kamar gidan da babu kowa ne wato kamar kufayi haka shi shine misalin yadda shi wannan mutum ne rawa tun imam tun ne ya rawaito kuma ya ce ranar hadisi mai kyau ne kuma ya zance shi wani hadisi yana faɗaitar da wani da haddasa alƙur'ani ko haddasa alƙur'ani gaba ɗaya ko haddasa wasu surori daga ciki to ya zama so cikin cikin mutum akwai wani abu na alƙur'ani ko da surori ko wani daga alam tana kai zuwa ƙasa lalle ne mutum ya kokari da ya haddace وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الفاعل القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن ما أنزلتك إلا آخر آية تقرأها رواه أبو داود والترمذي وقال حسن صحيح وأنا حديث أنت قلت عن سيدنا عبد الله بن عمر الحاسي وكان على رسالة الغريب شكما يا فرقنا وأن الله صلى الله عليه وسلم إلى سوى يقال لصاحب القرآن أرانا الله إلى ذاك سوى ما أبو سوى القرآن اقرأ وارتق mai ta karanta alkur'ani kana ƙara samun hauhawa ورتل كما قلت ترتل في الدنيا كي تكرم على القرآن كما يدفع في كرمتها الدنيا فإن ما أنزل في إن آخر آية تقرأها دومون كوا واتو مثل تنكا ينا أرسن آية تكرمتها واتو واتو ubangiji zai ɗaukaka ya karatu alƙur'ani a sa'a lahira yana karanta alƙur'ani ana ƙara masa matsayi a gidan aljanna yana karanta alƙur'ani ana ƙara masa ɗaukaka a gidan aljanna ana ƙara musu matsayi ba za a ba za a daina ƙara musu matsayi ba har sai ya daina karatu babu wannan yana nuna mana wata kalala ce ta mahaddisar alƙur'ani wanda suka da zunci tilawar alƙur'ani da kuma dabburinsa wanda shi ne bibiyar ayoyin shi da irin hikimomin Allah da lokacin Allah da ke cikin ayoyin alƙur'ani wanda suna aiki a wannan hadisi yana karanta da cewa a ranar alkiyama ko kuma a cikin aljanna za a sa shi wato ana ƙara musu daraja ana hawa da darajar shi gwargwadon yadda aikinsa da kuma kiyaye da da alƙur'ani ke gwargwadon yadda kiyaye wata da kuma aikin da alƙur'ani babu al'amuri bi ta'ahudil qur'ani wa tahdhiri min ta'aridihi min nisyan wannan babin zai karanta da wato umarni da haddasa alkur'ani da kuma kiyaye shi yau da kullum ya zama ko da baka haddace wani abu da kai muna bukatar kin fi duba ya zanto da iya inda ka iya a cikin alqur'ani kana bibiyar ta yau da kullum wasu hadisi da kuma tsoratarwa min ta'arifi ilmin islam na daga bijirar da alqur'ani a dammanta dammantu a dammanta عن ابي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعاهدوا هذا القران وهو الذي نفس محمد بيده وهو اشد تفلتا من الابل في اقلها في اقلها متفق عليه وانا حديث عن كرقوشي بخاري ده مسلم كرويته كذا ابو موسى الاشعري رضي الله عنه يجري شيخنا يا كرقوشي من الله صلى الله عليه وسلم تعاهدوا هذا القران وجب وتكتابا لولا القران kuma karanta shi da kullum to wanda ji nan Muhammadin biyari ina rantsuwa da wanda ran Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake hannunsa lahu a ta tafalluka lalle alqur'ani yana da tsananin saurin kubucewa yana iblis ya kuriya yana da wato a rakuma yana da wato rakumi a cikin dabaibayinta ya fi rakumi a cikin dabaibayinta sauƙin wato a kucewa wannan hadisin yana faɗi da mu wato a murƙa yawai ta karatun alƙur'ani da kuma lantarkar karatun da lantarkar karanta alƙur'ani yau da kullum wa ibn umar radiyallahu anhuma anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala انما مثل ساعي القران كمثل الجبل معل معقله إن آهد إن آهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبا متفق عليه آه وأنا حديث إمام البخاري ده مثل ليش ما تقول ليش كان يقول عبد الله بن عمر يقول على سبيل الغريب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا وجعل صلى الله عليه وسلم يأتي إنما مثل صاحب القرآن مثال ما بصير القرآن فيه كمثل الإبل المعقلة kamar misalin raƙumi ne da aka ɗaura wata dabaibi in ahada alaiha amsaka idan mutum ya kula da ita to zai riƙe kayansa ba da fitar zai tare da shi wani aslakaha zahaba idan kuma mutum ya sake ta ya sake ta daga wannan dabaibayin to za ta sake ta tafi mutum kuma na rayuwa hadisi ne da aka haɗa kansa imam al-bukhari ya kawo wannan hadisi a cikin babu babu istiskar al-qur'an wa ta'ahad wa ta'ahadihi وذكر وذكر حديث ابن عمر المذكور cikin babin imam bukari sai kawo wannan hadisin abdullahi dan umar wanda ya gabata da kuma hadisin abdullahi dan mas'ud radiyallahu anhu wanda yake cewa ala nabi sallallahu alaihi wasallam da lana kira da mutum ana tabbata a rai sai bisa ma da ahadikum bisa ma da ahadin an yi kura da su sun ayatun su yace kir da ɗayan ɗayan cikin mutane wanda yace na manta aya kaza da kaza waɗanda su ya bar dai an mantar da shi ne yake wasankar ƙur'an yake lalle ku yi ƙoƙarin tuna al-ƙur'an bayan a sadu tabbas sayan min sudurin rijali min al-na'am yake hakika al-ƙur'ani yana da tsananin sauran kuɗi cewa daga zukatan mazaje fiye da yadda dabbobin ni'ima suke da suke da sauran guduwa idan an sauki alƙali iya ne yake cewa abin da ya fi shi ne wato abin da ake nufi shi ne wannan wato zargi ne ga duk wanda ya bari ya manta alƙur'ani ko aya ta alƙur'ani ko wata sura ta alƙur'ani da ne riga ya haddace ruwan ina alƙur'ani ya ce wani ƙarfi sauran ƙur'ani da suke a shi amin sauƙaƙa alƙur'ani saboda ziki wato saboda suna saboda suna sunowa alhafiz ibn hajar al-asqalani ta cikin wannan hadisan akwai faɗaitarwa da wato ƙoƙarin haddasa alƙur'ani da kuma dawwamuwa akan dirasa ta alƙur'ani da yawan yin takara da kuma tilawarsa da kuma buga misalai da alƙur'ani da kuma ƙoƙarin warware abin da ba a fahimta ba daga alƙur'ani باب استيباب تمكين الصوت بالقران wannan babin zai mana bayanin muhimmancin kyautata lafazi ko kuma daɗaɗa sauti daɗaɗa murya wajen karanta alƙur'ani wa وطلب القراءة من وطلب وطلب القراءة من حصل من وصل الصوت والاستماع إليها wanda kuma neman jin karatun mutum da yake da daɗin murya da kuma falalar sauraron karatunsa وعن ابي هريره رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما اذن الله لشيء ما اذن لنبي اقل الصوت يتغنى بالقران يجهر به متفق عليه وانا حديث عن صدق ابو هريره رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول na ji manzon Allah kira da mun Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa ma azla Allah bi shay'in yace Allah bai Allah da yake sai bai taɓa sauraron wani abu ba ma azla lil ladina kullu tasbihi kita gallahi fil qur'an yace kamar yadda Allah yake sauraron muryar annabin a wani annabi mai daɗin murya ya daga ladin qur'an wanda yake wato wanda yake waƙi alƙur'ani wanda yake karanta alƙur'ani da sunidin sa da daɗin murya ne da haru bihi yana bayyanawa da alƙur'ani ba wai yin sa ne ba wannan hadisin ma'ana su ce ma'anar wannan hadisin shine ubangiji yana yarda da kuma nuna kabulinsa ga muryar duk wani mutumin da ke kyautata murya wajen karanta alƙur'ani تبني بالقرآن وتواجه القرآن شيء تأثير الصوت في قراءته إذا كنت تمريها قد داعك مريها لا ينكر الدرس إمام التهاوي في أدوركم ترنم بالقرآن شيء كيف مريا wajen karanta alƙur'ani a wani hadisin Abbas bin Amir radiyallahu anhu ya ce wa zalla sallallahu alaihi wasallam ya ce da Allah wal Qur'an wa tazallu bi wa ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku yi karatu alƙur'ani kuma ku dada da murya wajen karanta shi wa amshu kuma ku yada yada karatu shi Ubayd bin Umayr ce Annabi Dawud alaihi salam ya kasance yana yin wato yana yin wato waka kamar waka da muryar sa yayin da yake karatu da yayin da yake karatu da fa kenan zabura kuma yana yin wato kuka yana kuma sa wasu su kuka saboda da dan muryar sa idan yana karanta zabura an hafi ibn hajar al-asqalani yace abin da yake nufi da anan shine a يمكن يمكن يمكن الجمع بين حقين تأويلات zai yi a jam'i tsakanin duka fassarorin da malamai cewa wannan hadisi cewa wannan yuhassinu bi sautan zahiran bi shine mutum ya zama yana yana sautin sa da alqur'ani kuma yana mai bayyana shi mutaran laman ala tariqi tahajjud kuma yana yana yin tarmimi da cewa yana jan a madodinsa yana kuma kula da haƙƙin kowane harafi wato kamar yana yin kamar irin tankini kenan da malamai suka ce babu hukunta cewa duk lokacin da mutum ya zamto yana daɗa kamariya wajen karanta alƙur'ani wannan yakan ja hankalin masu sauraro zuwa garin shi fiye da wanda zai zama kawai yana karanta alƙur'ani ne ba tare da kula da za a samu ya mata zai zama kamar mai karanta jarida ke akwai saɓani tsakanin malamai game da shi wanda ke karanta alkur'ani tare da lahani shi ya halatta a bashi shi kuma da karanta ko kuma a hana shi amma babu saɓani tsakanin malamai cikin fara gabatar da mutum da yake karanta alkur'ani da kyakkyawan murya tare da kula da wato da murya wajen karanta shi tare da kula da haƙoƙin kowane harafi da kuma matsolinsa imamun nawawi ya ce dukkan malamai sun yi ijma'i akan muhimmancin kyautata lafazi ko da ko da da murya wajen karanta alqur'ani matukar wannan ba zai fitar da mutum daga ainihin iyakar yadda wannan kira'a take ba kuma ba zai kai mutum zuwa ga yin tamfiki ba shi ne tamfiki shi ne kamar haɗe wasu harrufa ba tare da amfani وعن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له لقد اوتيت مسمارا من مزامير ال داوود متفق عليه وانا حديث هذا اوتي ابو موسى الاشعري رضي الله عنه بريء yake lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga masa yace laqad ubita mizmara hakika Allah ya baka murya mai daɗi kamar irin muryar nan ta Annabi Dawud alaihi salam mutafaqun alaihi hadisi da ba da fasa shi wata ruwayar an ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga masa law ra'aytani wa an asmi min qira'ati al-bariha yake ina ma da ka ganni yayin da nake sauraron karatunka ke da daddare wato shi ne shi abu musan alƙari ke shi ai da na san kana sauraro na ya rasu da layi ai da na ƙara dajewa na karanta shi sosai na fifike karatun su sosai na da a taburi a tafi shi a nan sunan lawa sai ke masa hakika ana ba ka murya mai daɗi irin muryar annabi da wani alayhi salam wannan hadisin abu hujja ne da malamai suke bayarwa bisa muhimmancin daɗaɗa murya wajen karatun alƙur'ani da kuma bayyanar da karatun alƙur'ani yayin da mutum yake sallah ko yake yin wasu ibada a wasu gurara cewa wannan ya fi muhimmanci fiye da koyi karatu yayin da mutum yake tashi yana sallah da wasu an so zaɗaɗa murya ko kuma ɗaga murya yayin da mutum yake koyar da yara alƙur'ani ko yake koyar da mutane alƙur'ani ko kuma yayin da mutum yake a sallar dare don farkar da wanda ke bacci ko wanda ya ko wanda ya shagala yake wani abin daban to yayin da ya ji wani yana karatu alqur'ani to shi ke nan cewa zai faɗa ka da Abdullahi dan Mugaffar yake na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana karatu alqur'ani alhali yana kan rakumarsa tana tafiya da shi yana karatu alqur'ani yake a lokacin nan annabi sallallahu alaihi wasallam yana karanta suratul fatih karatu ne sauki a nan sallallahu alaihi wasallam shi yana karatu kuma yana jan muryarsa ibn abi jamra yace wa la tarji'i shine wato kyautaka murya yayin karanta alqur'ani wato kula da karanta sunan da jimilin وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في العشاء بالتين والزيتون ما سمعت احدا احسن صوتا منه متفق عليه وانا عليه الصلاه والسلام سيدنا البراء بن عازم يقول انا ارتفع بريد بيتي سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ناجم ان الله صلى الله عليه وسلم راى في الانسان بالتين والزيتون يا كرنت والتين والزيتون اكلم اشاري وما سمعت احدا حسن صوتا منه حسن صوتا منه يقول والله بل تؤذن وني mai daɗin murya fiye da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi suna ne yana karanta da muhimmancin daɗaɗa murya daɗaɗa sauti yayin karanta alqur'ani a sallah ko kuma a wajen sallah وعن ابي لبابة بشير بن عبد المنذر رضي الله عنه قال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يتغنى بالقران فليس منا فانا حديث عن الحجه ابو لبابة وبشير البشير بن عبد المنذر رضي الله عنه الله يجزي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا من الله صلى الله عليه وسلم يأتي من لم يتكلم بالقرآن فليس منا wanda baya rera alqur'ani yayin karanta shi wannan baya tare da mu shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato bai kamata mutum yana karanta alqur'ani a rika jin kamar mai karanta jarida ba kuma zai karanta alqur'ani ya da da muryar sai da da muryar sai da gaske imam al-hakim shi kuma ta ce riwaya cewa yayi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kayyin qur'ana bi aswatikum awata al-qur'ani da muryoyin ku fa inna sawta al-hasana yuzidu al-qur'ana hasana shi domin murya mai daɗi tana tana ƙarawa al-qur'ani daɗi idan ana karanta shi haka nan imam abdulrazak da shi da wannan su kuma sun ruwaito annabi sallallahu alaihi wasallam cewa da kulli shay'in haliyatu wa haliyatul qur'ani al-sawt al-hasan yace kowanne abu yana da adansa yace amma adan al-qur'ani shine da dadar murya qalu ya sabai da ke to in lam yakun hasan al-sawt idan kuma mutum a yana da shi ba mai dadin murya bane ba ya zai yi ji sabai su tambaya sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu yuhassalahu masaba sai mutum ya kokari da da muryarsa gurgudan iyawarsa kada mutum ya zauce yana karanta alqur'ani ya zauce bi bi abin nan ba kuma ina shi idan ya zauce ana da da murya wajen karatun alqur'ani a ta wanda ba musulmi ba yakan ji dadin sa an ce akwai wani akwai wani da ke gaya mu wani wanda ba musulmi ba ya musulunta ta dalilin sauraron muryar kai kai wannan limamin harami dai shi wannan mutum shi ba musulmi bane amma kullum ya zo shi kasuwa zai ji a wani shago haka ta shago sai da kafin kasa an sa murin su dai yana karatu Qur'ani shi wannan murin shi ke mulki wata rana sai ya zo har baya jin daɗi ran da ya zo kasuwa bai in ya in kuma ya riga wannan mai shagon fitowa ya ji bai ji wannan muryar ba baya baya jin daɗi shi ne wata rana ya zai ce a sayar mata wannan kasar shi ne mai kama yake masa ai ba zai iya sayar masa ba zai sayar saboda kai ba musulmi ba ne ya ce to yanzu idan nan musulunta za a sayar mar za a sayar mar kullum da ɗaji ya ce ƙwarai kuwa to daga nan ne shi kenan ya je shawara ya zo musulunta bayan ya musulunta kuma an samu kyakkyawan suna sannan kuma sai ci gaba da wato shi gaba da zuwa yana koyon karatun alƙur'ani yana kuma bin muryar kudinsu yana ji wa nabi da masudin radiyallahu anhu qal qala lin nabiy sallallahu alaihi wasallam اقرا علي القران فقلت يا رسول الله اقرا اقرا عليك وعليك وزير قال اني احب ان اسمعه من غيري فقرات عليه سوره النساء حتى جئت الى هذه الايه وكيف اذا جئنا من كل امه بشهيد وجينا بك على هؤلاء سبيلا قال حسبك الآن فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان متفق عليه وانا حديث اخر عجل سر عبد الله بن مسعود رجل على الجبل بريشي قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما جعل صلى الله عليه وسلم يا من يكي اقرا علي القران قرأت القران من ياتي ام مسعود وقلت كلمة يا رسول الله يا معيك الله أقرأ عليك وعليك أنزل إذا أنزلنا كرم تاوك على القرآن الحالي في أفضل توكر على القرآن قال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا متى إني أحب أن أسمعه من غيري إذا إذا نزلنا سوء إنجي ولينا ينا كرم تاوك القرآن زل سوء إنجي ولينا ينا كرم تاوك يسي فقرأت عليهم سورة النساء إن كان فارقا تاوك سورة النساء أرسل لذلك الآير لو أن الله في سوى وكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا فسر آية سنية يا يا ذات يجوك فرم مكة idan idan idan ya na kiyama ta yi ranar da zamu ci kowace al'umma a mu za mu rika fitowa da shaida daga gare ta wanda dan kai ma ya rasulullah mu zo da kai a matsayin shaida akan waɗannan mutanen makka cewa ka karanta musu alqur'ani amma ba su yadda sun ba da gaskiya gare ka ba don haka wuta za su shiga yake da nazo daidai wannan gun sai na ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mu hasbukal an ya yi ka haka ya isa haka falsafatu idan kina wai ga gare shi sai za a yi na wata zurfa ne yake sai na ga idanun maza Allah sallallahu alaihi wasallam yana sun ta hawa متفق عليه حديث إذا كان الإمام النووي في البخاري عند قراءة القرآن صفة العارفين yake yin kuka yayin karanta alkur'ani siffa ce ta masana Allah wasu ayin tsari kuma siffa ce har ila yau da ta ke gane ɗaliban bayan Allah ne don haka dan an ga wani a wajen wa'azi an karanta alkur'ani yana kuka to wannan ba wani abin zargi bane abin yabo ne ba alamar cewa zuciyar mutumin tana cike da imani ta cike da imani هو بني جاهلي والقرآن الله سورة القرآن أذكر القرآن يأتي يخرون للأذكار يذكر ويزيدهم خشوعا إذا أنا قرأت القرآن sukan faɗi akan hancinsu ko akan goshinsu suna jira ga Allah suna kuka wa yazidum khushu'a kuma kuma shi alqur'ani yana ƙara wasu an da kai da kuma tsoron Allah a wani gun kuma cikin suratul maryam yake idan su da alin ayatul rahman karru sujadan wa bukiya ba tsoron Allah su ne waɗanda idan ana karanta musu ko kuma bayan Allah na ƙarai su ne waɗanda idan ana karanta musu alqur'ani shi ne ayatul rahman wa ayoyin Allah da rahama karru sujadan sai su faɗi suna wani sujada ga Allah wa bukiya kuma suna masu kuka hadisi yana karantar da mu wato muhimmancin sauraron karatun alqur'ani da kuma mai da hankali gari kuma ta dabburi wato tuntuntun cikin ayoyin alkur'ani da kuma muhimmancin wato ka sa wani ya rika karanta alkur'ani da kuma kana jin an ce wannan ya fi kaiwa matuƙa wajen samun nutsuwa da kuma yin da dabburi cikin ayoyin alkur'ani fiye da ake da yake karantawa ma da kanka kuma wannan yana nuna mana wato tawadu muhimmancin yin tawadu gaba abota ilimi da kuma falala da kuma ɗaukaka wato ɗaukakar matsayin ibn al-battali wanda Allah sallallahu alaihi wasallam yayi yayi kuka ne yayin da aka karanta wannan wannan ayar saboda tunanin abin da zai faru a ranar alkiyama da cewa wasu daga cikin al'umma su za su yi wuta don dalilin cewa ba su ba da gaskiya da shi alhafiz ibn hajar al-asqalani yace abin da ya bayyana a ciki shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wannan kokarin ne saboda tausayi ga al'ummar sa saboda sanin sa da cewa lalle la budda ya ba da shaida akan da kuma ayyukan kuma sanin cewa da cikin al'ummar ta sako wadanda ayyukan su za su kasance ba akan daidai suke ba kuma kila ubangiji zai zai azaba ga duk wanda ya aikata daidai ba kuma ya samu mummunan sakamako da haka nan sallallahu alaihi wasallam ya yi kuka a kan sai ibn musayyib ya ce babu wani rana babu wata rana da za su zo ta wuce ba ce sai an bujirar wa annabi sallallahu alaihi wasallam ayyuka al'ummar sa safiya da maraice da haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya gane al'ummar sa ne da irin aiki da suke aikatawa da haka ya kamata lalle mu kyautata ayyukan mu dan uwa ba don kuma saboda ana nuna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk aikin da muke yanzu ko dan wato kada Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ranka ya ga aikin da kawon Allah saboda Allah sallallahu alaihi wasallam zai gani kuma ya maka addu'a kaga idan kuma ka aikata mummuna kaga wannan ba zai bakanta wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda kai ɗaya ne daga cikin al'umma saboda ka yan uwa lalle ne mu kyautata ayyukan saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina ganin insha Allah a nan za mu dakata a cikin karatun wannan littafi a cikin gobe kuma Allah ya kai mu za mu tashi a kan wannan babi wato babul hajji rasuwar ayatul maqsuda babin da ke mana bayanin wato muhimmancin karanta wasu ayoyi ko wasu surori ke masu su insha Allah za mu gobe za mu tashi a kan hadisi na dubu da tara yau mun tashi a kan hadisi na dubu ɗaya da takwas insha Allah gobe kuma za mu tashi akan hadisi na dubu tara zuwa abin da ya kawo gara fatan Allah ya amfana da mu da abin da muka ji Allah ya ba mu iko amfani da shi wanda kuma muka san tashi kuskure Allah ya yi mana Allah ya ba mu lada abin da muka ranta mu Allah ka zama da mu lafiya ka kara mana lafiya da zama lafiya ka kara wa kasar mu lafiya da zama lafiya Allah ka kiyaye mu daga tashin kula da ake fama da su سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. وتبقى نعم نعم هو tambaya ne akan da aka ce wanda ya karanta alkur'ani za a ba shi lada goma akan kowane harafi da wanda kuma ya karanta alkur'ani ba saboda wata bukatarsa don neman biyan bukatarsa a wajen Allah idan ya karanta idan neman biyan bukatarsa a wajen Allah in sha Allah wannan ladan da yake samu kuma zai samu biyan bukatar ba domin kuwa ai akwai irin ayatul kursi wanda Allah sallallahu alaihi wasallam ke dole ya karanta a cikin kafa ɗaya yayin da zai kwanta Allah zai kiyaye shi daga sharrin shaytanu babu wani shekaru da suka zo inda yake har da jawabi da kaga mutum zai samu ladan karantawar da kuma da wannan bukatar da ya nema cewa samun tsaro daga Allah zai iya samu zai samu biyan bukatar da kuma zai samu ladan amma in mutum ya karanta alqur'ani dan mutane su ce kai wani akwai tunawa ai wani akwai wani akwai kai yan dan haka mutum ya karanta ta zai samu ladan ba in kare ko saboda ya kashi da shi ko da zai samu ladan ne kan kan kani نعم نعم kira an ga yana tambaya ne game da mutarafin shukur shin za a iya ko da babu a lola ke za a iya zinar godiya ga Allah wannan ko babu a lola ana iya yin ta shi ne abin da ya kafa da abin malayi sun ce ma ko da ko da ba a rikula mutum ya kalla ba babu ko bare da gaske wallahu a'lam idan silar silar godiya ana yin ta ne yayin da wani ke kawo labari shi suke mutum ko a ce maka ayi zuwa ba ka labari da misali wani abu ne da ka daɗe kana nema a gun Allah ko da mutum zuwa ba ka labari bukata ta biya sai ka dala ka gode wa Allah bisa wannan biyan bukatar da ya ba ka kuma misali wani abu ne da suke duk tsoron sai Allah sai zuwa ba ka labari ayi wannan abin tsoron ya ya wuce abin da kake tsoro din bai faru ba misali a ce iyalin ka ne tana da ciki tana ta jin tsoron kada ya zan zuwa ta masa operation kada kana zaune ka baro ka baro gida kalau kalau ka fito waje ko ka zo masallaci ka fasa koma sai a baka labari ai ka haihu ka ta haihu kalau a gida ba tare da ma'aji a cikin ba to saboda jin daɗin wannan sai ka fara cewa Allah su gida kaga wannan duka lalle abu ne wanda ya abu so kuma ana so mutum mutum ya yi wannan zirin ke addu'a ya ce alhamdulillah da shi ne mafi mutumin saliha godiya na daga daga Allah wanda da hikimar sa ne kawawan abubuwa suke cika haka nan sallallahu alaihi wasallam ya kai yawa bayan wannan akwai akwai tambaya eh in ba kira kira da zai yi wanda idan da ya manta bai yi tarawih ba ko bacci ya dauke ya yi tarawih ba idan ya barka cikin dare zai iya yin tarawih ba ko da shi kaɗai ne ko shi da iyalin su zai yi ya wani ɗanɗe a kudin da ke goma zai yi wannan wahala. na na
na
a ciki kare ko shi ne zai kare wai an ya zo ta yin sallar isha'i da tarawih ke tara har sun gaba su ita da tarawih to shin ya yi sallar isha'in sa zai tsaya shi ma ya tarawih ya su shi kaɗai a masallacin har ya kama yi da mutanen sa ko ko ba shi ya yi ba a'a ya yi ta bai shi ne kare da gaske ya tsaya ya yi shi ne ya fi da in mutum yana da wani uzuri ya iya komawa gida sai ya sallar tarawih sa a gida saboda dama yin ita yin tarawih sallar nafila kuma yin nafila a gida ranar da ya bi a masallaci ba wani da sai dai in mutum ya kasance wani babba ne shi ne muhimmanci a wajen wanda in ba a ganin ta masallaci a wajen tarawih wannan zai canza niyyar ƙanana masu tasowa saboda yin wannan gara da shi ke nake mutum ya rasa zuwa masallaci ne da wallahu a'lam na'am بلاد التسليم بلاد التسليم اللي عندي هنا تسلى في ركعة أقوى ركعة أنا أقوم فيه تسليم سبعين دقيقة حتى إيه بقى ممكن يقرأ الفاتحة السورة هذه سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لو شاجة بقى ممكن يقرأ الفاتحة السورة أنا أصلا شاجة كده وإيه ركوع ديك فيه تسليم وقوم باين باين سبحان ربي العظيم وبحمده فوقكم sai subhan Allah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar sau goma haka ashirin da biyar kenan sai ya dago daga rukuku na ma zai sau goma haka nawa kenan talatin da biyar ko in ya sujada bayan ya yi addu'a zai sau goma haka arba'in da biyar in ya dago daga sujada na ma zai sau goma haka hamsin da biyar kenan in ya sujada ta biyu zai sau goma haka sittin da biyar kenan in ya dago daga sujada ta biyu sai ya yi wannan tasbihin sau goma sannan sai ya miƙe kaga nan ma an samu saba'in da ke in ya miƙe kuma zai fatiha da sura sannan sai ya sake karanta sha biyar tasbihi sannan ya yi ruku'u ya karanta goma in ya zo a raka ta biyu in ya zauna kafin ya tafiya sai ya yi tasbihin nan guda goma sannan sai ya tafiya ya sallama kaga an samu tasbihi dari da hamsin kenan gaba ɗaya saba'in da biyar a kowace raka saba'in da biyar saba'in da biyar raka a biyu ba ga ɗari da hamsin kenan idan ya raka a hudu a haka raka a biyu ya sallama raka a biyu ya sallama kaga an samu tasbihi da biyu kenan ya zo a tantaccen hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya wannan Allah zai kankare mishi dukkan zunuban shi baki daya tare da da wanda ya yi da gangan da wanda ya yi cikin mantuwa da dai sauransu iya bayan fatiha da sura ne kuna ake bayan ta biyu amma a sauran gabobin kafa goma goma ce wallah ba ala wani ce da sura ta ci ana so kowane musulmi ya yi ya rika yin da kullum kuma zai yi kullum mai yi zai kora sau ɗaya ne a sati kuma zai yi sau ɗaya a sati bai rika yin kora sau ɗaya ne a wata ba sai kora sau ɗaya ne mutum ya samu ya yi ta a rayuwarsa in Allah ya rufe dace Allah ya samu dace. Eh za a iya yin ta za a iya da daddare ne ya yi kuka sai dai mutum bai samu damar yin da daddare ba da shi kenan ko da ranar ne su yi a lokutan da yin lafiya ya halatta wallah wa ala na eh bayan ya sallama ba zai iya tsare yin da sauran wasu abubuwa eh bare da amma dai kamar yadda suka fata da suna haka a cikin waya kuma hatta manyan magabata na bare irin su abdullahi dan mubarak tabi'ai da yawan tabi'in tabi'i da kula yin sa bare da yau wala wa wa na ka samu da fita sallan mali da اللهم صل على سيدنا محمد في الاول وصل على سيدنا محمد في الاخر صل على سيدنا محمد في كل الاعلى الى يوم الدين وعلى اله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين